ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه جل وعلا في مراقبة من يعلم أن ربه يصنعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون عباد الله جرم خطير وذنب عظيم حذر الله تبارك وتعالى عباده عنه ونهاهم من فعله وبين عقوبته الوخيمة وضرره العظيم على أهله في الدنيا والآخرة إنه عباد الله الفسق فكم في القرآن من آية فيها التحذير من الفسوق وبيان سوء مغبة الفاسقين وعظيم عقوبتهم عند الله وما يبوؤون به من خسران في الدنيا والآخرة فقد أخبر جل وعلا في القرآن أنه لا يرضى عمن كانت هذه حالهم قال الله عز وجل فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وأخبر جل وعلا أن الفسق سبب لخزي صاحبه وهلاكه في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى وليخزي الفاسقين وأخبر سبحانه وتعالى في أكثر من آية من القرآن أنه لا يهدي من كانت هذه حالهم قال الله تعالى في أكثر من موضع من القرآن والله لا يهدي القوم الفاسقين وذلك عباد الله عندما يستحكم الفسق في الإنسان ويصبح وصفا ملازما له بحيث لا يبغي به بدلا ولا يريد عنه انتقالا فإن, فإن من كانت هذه حاله عباد الله فإن الله عز وجل لا يوفقه للهداية بل يكون فسقه سببا لحرمانه منها والفسق أيها المؤمنون هلاك الديار وسبب حلول البوار قال الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أسأل الله العظيم الجليل أن يقيني وإياكم من هذا البوار ومن هذا الهلاك ومن هذه العادة التي تسبب هذا الهلاك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هو musulmi masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mabiya gare shi bayan godiya ga Allah bayan salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bayan abin da aka saba na jan hankali a ji tsoron Allah mai girma da daukaka da kiyaye dokokinsa ya ku bayan Allah a yau za mu yi magana ne akan wani laifi mai haɗari, wani zunubi mai girma, Allah ta'ala ya tsoratar da bayansa daga aukawa akan ko cikin wannan saƙo da laifi, ya hana su aikata wannan laifi, kuma wani laifi ne wanda uƙubarsa mummuna ce cutarwar da yake yi ga mutum a shi kansa da al'umma baki ɗaya babba ce a nan duniya da kuma lahira ya ku bayan Allah wannan laifi ne wannan shi ne alfisko shi ne fasikanci fasikanci ba a fassarar bahaushe ba bahaushe in yace wane yana fasikanci ma'anarsa wane mazinaci ne Bahaushe ya takaita ma'anar fasikanci kan zina galibi ko in ce a wasu wurare. To a Ƙur'ani da hadithin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lafazin alfisku ba iya wannan ta tsaya ba. Ya zo a cikin Alƙur'ani ayoyi da yawa tsoratarwa akan fasikanci da bayanin mummunan sakamakonsa da kuma cewa masu aikata irin wannan laifi ba su da matsayi a wurin Ubangiji ba su da daraja. Sannan Allah ya yi bayani abin da suke komawa da shi na taɓewa da hasara a duniya da lahira. Allah ya ba da labari a cikin Alƙur'ani cewa baya yarda, baya yarda a kan mutanen da suke fasikai, ma'ana duk wanda wannan siffa ta fasikanci ta zama halinsa, to Allah ba zai yadda da shi ba. Yarda kuma ita ce, karɓa da natsuwa da mutum da kuma amincewa da shi, irin yadda Allah ya amince da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi maganar da ya buga stam a kanta, laƙadar rabi Allahu anil mu'mini. Allah ya yadda akan muminai sannan a wurare da yawa yace radiyallahu anhum wa radu anhu ya yarda da su su ma sun yarda da shi malamai suna cewa Allah baya sakin kalmar yabo akan mutumin da ya san a ƙarshen lamari zai zo ya mutu kafiri Allah baya yabansa yaban da bai warware shi ba kuma Allah baya warware yabansa duk wanda kaji Allah ya yabe shi saboda shi Allahul ghuyubi ne ya san akan abin da kowa zai mutu in kaji ya yarda da mutum to babu wani abu da zai zo da zai aikata daga baya da zai sa Allah ya soke wannan yardar don haka yardarsa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta cewa ko sun aikata wani abu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayawar wahayi to Allah ba zai soke wannan yardar da ya musu ba da ya san Abu Lahabin zai mutu kafiri sai ya saukar da tabbat da abi lahabin wa tab kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a sauka da wata aya da ta soke wannan maganar cewa Allah ya ya bada labari na halakar hannaye da kuma jikin gaba ɗaya na Abu Lahabin da matarsa kamar yadda yake a cikin Alƙur'ani. Don haka Allah baya yarda da fasikai shi ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Wannan kuma hukunci ne da aka yi shi akan sifa. Don haka duk wanda ya siffantu da fisku to Allah yana gaya masa a cikin Alƙur'ani Allah ba zai yarda da shi ba. Allah ya tsare mu. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi a matsayin wata illa wato sababi na hukunci ya kawo lamun ta ta'alili yace wali yukhzi al-fasiqin Allah ta'ala yayi wannan hukunci ne na fai'i da yadda za a raba don ya kaskantar da fasikai don haka fasikai ko suna da wata kima da ake gani saboda riga da matsayi a duniya to a gun Allah ba su da daraja kaskantattu ne Allah ya tsare mu sannan a wata ayar Allah ta'ala ya ambata ko in ce ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah ya ce wallahu la yahdi alqaumal fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai abinda ake nufi anan duk wanda fasikancin ya tabbata a zuciyarsa ya zama siffa tabbatacciya ya wayi gari siffa ce a gare shi shi fasiki ne in an ce kuma asalin dama kalmar fisku ma'anarta fita daga da'ar Allah a komai mutum yana yin abin da ya saba wa abin da Allah ya ce a yi in Allah ya ce a yi dama ya ce shi hagu zai bi in Allah ya ce a zauna ya ce tsayuwa zai yi in Allah ya ce a tsaya ya ce shi zama zai yi duk wanda baya son ya bi abin da Allah ya ce kuma baya son ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to hakika siffar fasikanci ta tabbata a kansa Allah ya tsare mu kuma ya zama su ne mutanen da siffar nan ta fasikanci ta lazimce su ba sa son su canza zuwa ga da'a da halin kirki kuma sannan ba sa so su ciru duk wa'azin da ake musu a duniya za su ji ba da su ake ba in an ce ku gyara hali to ba sa son su gyara halinsu sun fi so su zauna da bin son zuciya da kuma da'a ga shaidan to wannan su ne suka cancanci siffar fasikanci to masu irin wannan in mutum ya kai ga wannan irin hali to su ne Allah yake nufin ba zai shiryar da su ba ma'ana la yuwaffiquhum lil hidayati Allah ba zai ba su tawfiki su ji cewa ma suna laifi ba ka san idan mutum yana laifi kuma zuciyarsa tana gaya masa shi ne laifi ne to ana sa ran zai tuba zai daina amma in mutum yana yin abunsa gaba gaɗi bai damu ba yana alfahari da saban Allah yana saba wa Allah yana jin ba a isa ma a hana shi ba yana jin yana da yanci a duniya ɗan adam bai isa ya masa komai ba kuma ya manta da dokar Allah Allah ya hana Allah baya so Allah na kyamatar wannan abu to wannan Allah ba zai bashi taufiki da gamdakatar a cikin zuciyarsa ya ji yana karkatar ya yaƙi shaidan ya komo gefen da Allah ta'ala zai shiryar da shi a kansu ba. Ya ku bayin Allah, fasikanci sababi ne na halakar al'umma, da lalacewar zaman lafiya, da lalacewar tarbiyya, da kuma halaka na tattalin arziki baki ɗaya. Fasikanci yana sanyawa gaba ɗaya a halaka ga abin da Allah ya ce. وإذا أردنا أن نهلك قرية إن من ينفن مهلك وتاء القرية أمرنا متر فيها سيم بعد داما من ينغري أتكنسو من ينغري سنة متر فيها ما سجن دائي وأن الله يهوريوا وأن سك ملكي أبندا ذاسي أبندا ذاسي سك قداما دشي masu dukiya masu matsayi fa fasaqu fiha sai su rika fasikanci a bayan ƙasa fa haqqa alaiha alqawlu sai alƙawarin Allah da ya tabbata akan cewa in an yi kaza zai yi kaza sai ya tabbata akan su fa dammarna sai mu lalata wannan al'ummar sai mu halaka ta tadmiran ruguzawa don haka alamar lalacewar al'umma shine fasikanci yayi yawa saban Allah yayi yawa alfahari da shi a rika yi zina ta yadu liwadi shaye-shaye ayyukan banza iri-iri ya zama su ne abin da aka fi sani a gun al'umma masu wannan aikin kuma su ake ɗagawa su ake nunawa su ne abin koyi su ake nuna wa samari ku koyi da waɗannan to alama ce ta cewa al'umma ta lalace kuma Allah daf yake da ya halaka ta ya halaka ta a zaman lafiya ya halaka ta a tattalin arziki manya ba su da daraja a idan na ƙasa na ƙasa kullum neman laifi suke ga manyansu babu ƙaunar juna babu san al'ummar ba san juna kullum sai nisa ake a saba wa Allah ta'ala to shikenan sai Allah ya halaka mutane ya ku bayin Allah Allah ya ba mu labari cewa mumini mai da'a ba daidai yake da fasiki wanda yake tozartar da haƙƙin Allah ba afa man kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda ya zama mumini zai zama daidai da wanda yake fasiki ai ba daidai suke ba Allah ya ce la yastawun ba ɗaya suke ba wannan a ina agun Allah Allah ya faɗa da fasiki da mumini mai ɗa'a ga Allah ba ɗaya suke ba don haka ka yi ƙoƙari ka sanya kanka cikin muminai masu da'a ga Allah in a duniya yanzu kana da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da in ka saba wa Allah za su shiga gaba a fidda kai daga prison a fidda kai daga kaza a fidda kai daga kaza ran kiyama in ka tsaya gaban ubangiji wane ne zai zama maka lauya shi ne ya hana kuma shi yana da ikon ya hana dan shi ya halicce ka baka halicci kanka ba numfashi wannan baka yi da kanka sai ya baka shi ya arzuta ka dan abin da ka sa a aljihu kake ganin da shi zaka saba wa Allah shi ya baka kamata yayi ka gode masa akan ya baka ya hana wani amma kai ya baka dan me ya baka san ka yake yi a gwada ka yake yi to ka ji wannan alamar gwadawar ka aikata aikin kirki da abin da ya baka kar ka saba wa Allah yaya za su yi daidai bawa mumini wanda Allah ya yarda da shi kuma shi da wanda ya yarda da wannan siffa makaskanciya da wannan hali mummuna a ce sun zo sun zama daidai Allah maɗaukaki ya ce bi isalismul fusuqu ba'da al-iman suna na fasikanci fir da shi bayan an yi imani in mutum ya zama mumini to ba a sa masa suna mummuna sai suna mai alheri ya ku bayin Allah ku sani shi fasiki yana da rabo gwargwadon girman fasikancinsa mafi girman fasikanci shine shirka da Allah domin dama fasikanci shine kamanceceniya da shedan da bin shedan a kamanninsa Allah ta'ala ya gaya mana وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يا عند مكتشي وملائكو كي سجدا عن النبي آدم سيدك ننسو سكي سجدا في إبليس yana cikin su aka bada umarnin a yi sujadar sai shi ya ƙi Allah ya ba mu labarin asalinsa a saboda wannan laifin Allah ya ce kana min aljinni shi dama ba mala'ika ba ne yana cikin aljinu shi iblis fafasaka an amri rabbihi sai ya fita daga ɗa'a daga umarnin ubangijinsa afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya yanzu ku kwa riƙe shi da shi da zurriyarsa su zama su ne majibuntanku abokan soyayyarku su kuke so ku koyi da su wajen saɓan Allah shi siffarsa da aka san shi da ita ita ce Allah ya ce ka yi ya ce yaƙi. To duk wanda ya zama Allah zai ce ka yi ya ce yaƙi, Allah zai ce ka bari ya ce sai ya yi, to wannan ya bi ɗan. To shi ne Allah ke cewa, afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni ku rabu da ni ku bi shi in ji Allah fa ka ji wata magana mai girma daga mahalicci yanzu ku kwa riƙi Iblis da shi da zurriyarsa, ku riƙe su abokan soyayya, majibinta su kuke so ku yi waɗa'a, min duni, ni kuma ku banni, in ji Allah ta'ala, wa hum lakum adu alhali kuwa su maƙiya ne a gare ku. Maƙiyin da bai taɓa ɓoye adawa a gare ka ba, ai ba ka da hankali in ba ka gudunsa. Bai taɓa ɓoyewa ba, a kullum ya haɗu da kai zai ce, in na samu dama sai na kashe ka sai na halaka ka sai na sa ka shiga wuta kullum tsakaninka da shi abin da ke gama kenan amma kuma shi zaka bi ka bi matsafa ka aikata zina ka aikata luwatsi ka aikata sata aisha ayi shaye shaye ka bi shedan kuma shi ya gaya maka wuta zai kai ka ai bai kamata in kana da hankali ka zama haka kake ba wa hum lakum adu sai Allah ya ce bi'sa na badala kai tur da wannan a matsayin musaye a matsayin madadin da za a ɗauka ga ubangiji da ya halicce ka mai tausayi mai rahama ya baka baka roƙa ba ya baka bayan ka roƙa ya san alherin da ya dame ka in abu zai cuce ka zai kaɗe ga abin da zai cuce ka ya sa ka a wutar jahannama ya gaya maka tuntuni ka rabu da shi amma shi kai ɗin sai ka zaɓi ka bi wancan mai kai ka wuta ka rabu da Allah lallai baka yi hankali ba kuma baka ɗaukar wa kanka zaɓi na ƙwarai ba ya uwa musulmi kamar da na ambata fasikanci ba za ka ce hawa hawa ba mataki mataki ne zuwa ƙasa mafi muni a cikinsa shine shirka da Allah riƙar wani wanda ba Allah ba a matsayin abin bauta ko kuma a bashi haƙƙin Allah da kafircewa Allah Allah ta'ala ba mu labari akan wannan masu irin wannan siffa yace wa ammal ladina fasaqu amma waɗanda suka yi fasikanci to anan malamai suka ce abinda ake nufi da fasikanci anan shine kafirci lafazin fasikanci yana zuwa da ma'anar kafirci yana zuwa da ma'anar ƙasa da kafirci to a wannan ayar ta suratul sajada aya ta 20 abinda ake nufi da allazina fasaqu sune waɗanda suka kafirta don menene sakamakon Allah ce waye fa ma'awahumun naru makomar su ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka so su fito daga cikin ta uidu fiha sai a mai da su cikin ta wa qila lahum sai a ce da su zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun ku dandani azabar wutan nan da kuka kasance kuna ƙaryata ta kaga mai ƙaryata wuta dama ai kafiri ne don haka fa ammal ladina fasaqu ko ammal ladina fasaqu anan ana nufin kafirai daga cikin fasikanci kuma akwai abinda ƙasa yake shine dukkan zunubi duk zunubi duk saban Allah sunansa fasikanci ko na kauli da baki zage-zage ƙarya annamimanci giba maganganu waɗanda Allah bai yarda da su ba, haka nan ayyuka da za a aikata da gaɓuɓɓen jiki, da sata, da zina, da luwatsi, da shaye-shaye, da dukkan abubuwan da ake misali da su, da duk wani abu da Allah maɗaukaki ya haramta shi, haka nan kuma barin aikin da Allah ya farlanta, shi ma fasikanci ne. Allah ya sanya abu ya zama farilla, kai ka ƙi aikatawa, to da mai ƙin aikata wajibi, da mai kuma aikata haramu to dukkaninsu suna aikata fasikanci Allah ta'ala yana cewa walakin Allah habbaba ilaykumul iman